بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله yau muna rana ta talata ishirin daidai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda aka yi daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku a wannan masallaci ne albarka za mu ci gaba da tafsirin gwargwadon fahimta Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta da ganewa da sanin سرور كتاب الصبر ما لا تسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم
li'ulumi martabatihim an masa ishara ne ishara ta nesa saboda kololuwar darajarsu tilka rusul waɗancan manzannin masu daraja babban na ba'aban ala ba'a mun fifita sashin su akan sashi jama'a a dukkan ‘yan adam gaba ɗaya mafiya daraja su ne akwai wasu manzanni guda hudu ko kuma guda biyar wanda ake ce masu ulul azumi سنين وبنت وبن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم من ذا الله صلى الله عليه وسلم النبي ابراهيم انه موسى النبي عيسى النبي نوح عليه عليه السلام وان اكثر halittar Allah gaba ɗaya su ne suka fi kowa daraja ana ce musu ulul azmi min ar-rusul idan ka kire su akwai wasu manzanni guda 20 wanda suke biyar da su an gane ko in ka hada da tutun sun zama ishirin da biyar waɗanda dukkan su ambatan su ya zo cikin alfahari to su waɗanda ishirin da suke bibiye waɗanda biyar sun to daga su kuma sai sauran manzannin Allah ragowar daga nan kuma sai sauran annabawa kuma kowanne akwai fifiko tsakanin wani da wani wala karfafarna ba'dan nabiyina ala ba'd to nan kuma tilka rusul fatarna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin manzanni din nan akwai waɗanda Allah ta'ala ya magana da su akwai wanda Allah ta'ala ya magana da shi ba tare da wasila ba wannan a ƙa'idar balaga ana tura shi takatir an faɗa abu hikma da cikin minhum kaza ko min zalim kaza shi ke tura shi takatir wato za a rarrabe maka abin yadda za ka gane waye wanda ya magana da Allah ko Allah ta'ala ya magana da shi kamar annabi Musa alaihi salam ko amma ana ce mashi kalimullah wanda ke magana da Allah tunda Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana sosai to wannan daraja ce wanda Allah ta'ala ya bashi tare da cewa ba shi kadai yake da ita ba darajar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan babin na magana da Allah gaba take da darajar annabi Musa da kuna son babin magana da Allah wani malami yana cewa a cikin waƙe da hikima yace wa in zakaru najiyat turi fazkur najiyal arshi muftajiran biduna idan har mutane suka ambata maka annabi Musa wanda Allah ya gana da shi a dutsen nurin sini ana nan sun gana ko to fa zukur nasiyal arshi maza maza ka ambata musu wanda Allah ya gana da shi can sai da aka je al arshi inda ko da zai ba iya rasuwa kuma sannan aka gana da shi muftakiran da shugura tana mai bukata domin a wadata ka haka yi zero suna da yawa mai kusur ta kalmi mun man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka sashen manzannin nan darajatin da darajoji masu yawa wannan ko ba ku kama kusa wanda ake yi manzo Allah ake yi sallallahu alaihi wasallam haka malaman tafsiri suka ce shine wannan ba abun da sai Allah ta'ala ya kawo shi bai karraha sunansa sai shi Allah ya ya kuma ɗaukaka sashen manzanni da darajoji da yawa shi ma yake alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yana yi masa karatun abubuwa da yawa duk inda sunan shi ko wata alama ta shi take sai an dan sanya wata alama ta alƙur'ani yasa ake wannan musulmi mai tafsir jalale ne ce Allah ya dauka darajar manzon Allah bi ulu bi umumin da'awa shi kiran sa gaba da duk duniya Allah ta'ala ya mai da manzon Allah annabi ne akan duk duniya gaba daya babu annabin da aka taɓa aikowa a haka wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahu duk wani annabi ana aiko shi ne zuwa ga iya mutanen sa amma shi manzon Allah ya aika aiko shi zuwa dukkan mutane akwai ruwaya hadisi sita al-Imam al-Bukhari wanda manzon Allah yake cewa uditu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an ba da wasu abubuwa guda biyar ba a bayar da su ba ga ɗaya daga cikin annabawa kafin yi to a cikin sannan sai sai ke cewa wa kana nabiyyu yub'athu fi qawmihi khassatan kowane annabi ya kasance ana aiko shi ne a cikin mutanensa iya su kadai ni kuma wa kuntu ila nasi amma an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya duka kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ko ya ku mutane ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya to shine umumul da'wa ganewar da ta annabi ga mutane hadda aljanu kai hadda ma dabbobi baka san manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi abubuwa na mutuntoci na tsakanin shi da dabbobi idan da ba san shi manzon Allah bane ai haka ba za ta yi ba barewa ta bauta ce da manzon ta Allah damo yankake ya ce da risala ta manzon Allah zaki ya ya zo ya dafa abin annabi a daji ya taho zai yi ta'addanci ya ce ni dan aikan manzon Allah ya tattake ya nuna min hanyar da zai fita cikin dajin ba lafiya an gane ko akwai taguwar annabi alaihi salam in ka taho tana kiwo wato ainihin dabbobi kaucewa suke suna ba ta wuri tana cin abin da take so da shi wanda ke gwada cewa dabbobi sun san manzo Allah kai Ishaq Yusuf an-Nabahani ma so waye zamada ko shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai zama da su hazar kaune ta dare Muhammad har abubuwa marasa rai irin su dutse ga hadisi na malaki alaihi salatu wasallam hadisi muslim ne ma yace kuntu adari hadar wa sadra wa sadra bi makkah yusalli mali alayya qabla an ub'atha ni na san wasu duwar wasu da wasu bishiyoyi tun kafin a aiko ni suna gaishe ni a makka na san ina gane za ku shi za a yi zama da su hazar kaune ta dare Muhammad abubuwa waɗanda ba su tsare ma na wannan halitta sun san manzon Allah ba mun yi magana tsagewar wata ba wanda Allah ya faɗa ba annabi ne ya kira shi ba yanzu rana ta kusa faduwa sai na Ali da ya sallar da akal mamaliki ya ce ta dawo ta dawo kuma sai ta yi umar da aka kai a taƙaita in dokuli ma magana ma'aiki alaihi salatu wasu cewa yi kowane abu da ka gani a duniya duka ya san ni manzon Allah ne ya yarda da ni kuma a haka sai dai nau'i biyu illa usata da jinni wa usata bani adam su kadai ne sai tangararrun yan adam da tangararrun aljanna su kadai ne da yarda amma duk abin da za ka gani hatta wannan bangon ya san annabi Muhammad ina manzon Allah ne ko ni ka gani ya san ni ya san risala ta ya san matsayin na abin Allah sai dai kangararru cikin aljanna da kangararrun yan adam kawai an gane ko ka ga ya wani magana wani kankara ko ya Allah ta'ala ta gyara mu to warfa ba ba da ta yake bi umuni da'awa da karewar da'awa annabi ko ina da'awa ta sami an gane ko sai kuma yace sannan wa katmin nubuwa sallallahu alaihi wasallam da kuma zama suka makin annabawa sufan annabawa ma'aiki alaihi salatu wasallam ya hadisin muwata ba muwata ba kadai zo ya zo cikin sunan cewar ma'aikiyar ce matsali wa matsalar albiya ka matsalar fil bana bunyana illa mawdi alamina فجعل الناس يطوفون حولها حوله ويقولون ما ما احسن هذا البناء لولا موضوع هذه اللبنه حكم تلك اللبنه فانا تلك اللبنه وانا فاتح النبيين ما يجي مثالي ده مثال النبوه kawai mutum ne zai gina gini mai kyau nagartacce amma ya yi duk abin da ake so a sa a ginin an sa sai dai gurin tubali ɗaya ko yanzu ka ce bulo ɗaya ne ba a sa ba a wani gurin sai mutane suka zo suka dinga zaɓewa suna ta sa wannan gini da kyau yake in ba in ban da ne gurin bulan nan da ba a sa ba shi ne kaɗai ta zuwa sai Allah ya so ni ne wannan bulan annabawa Allah ta'ala ya jero su guri ɗaya ne inda zan zo in cike in cika risalar da zan ba ta rawar sassau to ni ne wannan bulo din ni ne suka bata annawa sallallahu alaihi wasallam da ka wata min nubuwa kuma yanzu jama'a kamar yadda mai littafin shirin ya ke cewa alfazar ko ala mai kisa mai kisa ala wata ɗi na zami tumɗi yun ta kalin tuntun idan ka zo yanzu a duniya idan za a siya ana kallon adan nan na tsakiya an gane ko adan tsakiya shi za a ga ana duba a ga wani irin kwalliya ake wannan kwalliyar mai yawa wanda za ta je kasanin nan a bisa gwargwadon kansa da girmansa yake da kima to shi man zan Allah alaihi salatu wasalam shi ne matsayin wannan abu na na wanda shi ne kimar wannan abu ya ko kuma wani misali kamar yanzu karbi ai akwai ƴaƴan karbi ko sai karshe fa ana cikawa da wani babba wanda shi ne haɗe su gaba ɗaya to wannan shi ne misalin manzon Allah sallallahu da dukkan manzanni gaba ɗaya shi ne ya fije su gaba ɗaya ya zama to kwalliya a gare su alaihi salatu wassalam da haka shi ne wa katmi zuwa sai ce kuma wa ta'ala ummatihi khayral umma sannan kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka manzon Allah ta sanya ta hanyar ya sanya al'ummarsa su ne fiyayyun al'ummatai gaba ɗaya wannan shi ma daraja ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba ma shi ba mabiyansa ba ba daidai suke da sauran mabiyan annabawa ko da ko waɗannan sun fi aiki sai kuma yace wal mu'jizat al mutakathira sannan Allah ya bi da manzon Allah da mu'jizozi masu tarin yawa hashin Usman bin Fodi a cikin daliyarsa yake cewa ya man yahuddu azaiban li Muhammadin atudinku ya za kai na bahari mudbiri yace mamaki ya kai mutumin da ke kokarin sai ka kirga ababen ban mamaki na mu'ujizoji na manzan Allah to ga tambaya za ka iya samun teku tana cikin izo da tashi da kumfa ka ce za ka kirga wannan kumfa za ka iya kaga mutum ba zai iya sai kuma yace يا يا من يقد الرمل في أركاتها فاقت لذلك معجزات محمد يا kai mutumin da sai ya zo ya samu irin yashin nan a farfajiyar yashin ga yanan falala iya idan tafiya shi ne irin saharar nan wajen yake yana so ya kirga ƙwayoyin yashin nan sai su ka sani mu'ujizozin manzan Allah sun fi haka yawa sun fi wannan yashin yawa da haka danan kuma muna da littafi mai suna mu'ujizatul rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin shi kadai ya kawo mu'ujizozi guda dubu daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'ujiza sai ta baya faru wannan wannan wannan wannan babu iya da haka manzon Allah Allah ya bashi al-mu'ujizatul mutakasira mu'ujizozi masu yawa sannan kuma sai ki wala fasa'il al-adida da kuma abubuwa na keɓance-keɓance masu tarin yawa wasu ma sai a ranar lahira sannan hadisin huzaifa ibn al-yaman da abu huraira idan mutum ya karanta wannan hadisi zai sha mamaki mutane bayan duk bala'in da yake sun karo su ya sun karo su a filin alkiyama Allah ta'ala ya bai kuma da mu sai a taru a ce yanzu ne mu je wajen annabi Adam ya nema mana fito wajen Allah sai an tafi wajen annabi adam an kuma ana zuwa sai ce wannan matsayin ba na wani ku tafi wajen dana annabi nuhu a je kun shi ya ce a je wajen annabi ibrahim a je kun shi ya ce a je kun annabi musa to da Allah mutum ya je kun Allah ya nemi taimako mana a lokacin yayi ga bayan ma na kwarai an ce je kun Allah sun ce ba matsayin su ba kuma kun sa kuma so ake taimaka su Allah magana annabi isa aka zo sai shi a jona annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku tsaya ku ga wani abu ban mamaki wanda shi ya fi kowane irin zargi ga wancan shafi ne ana zuwa ranar ma'aiki sai ce ana la'a ana la'a ni ce da wannan dama an gane ku hadisi ne matsayi da wannan ni ce da wannan matsayin dama kuma sai ya fi wani ubangiji ya ya yi tsara an gane ku ya tsaye da tsara sai Allah ta'ala ya Muhammad ارفع رأسك سل ثوبك واشفع تشفع يا أنه محمد عليه السلام دقو كنت أحسن كروك إذا أبنك جيسو أباتا kai ka nemi ceto za a baka wannan ceton kaga idan ne tsawa zai san taimako annabi idan ba tuba yi ba akwai hada babba abin da yasa zai zo mana mai mai magana wallahi kowa yi masa wannan magana ko cikin ne a hemin kuma ya rika wa mai cikin ne saboda shi don muka kuma za ta shigo cikin mai kenan dole mu tsaya yanzu ai waye zai iya kirga raddodin da masoyan hakika ai ba za ka yi kirga ba so da wasu mutane da wasu suke kokari suna cewa cikin suke amma ba ƙarya suke yi mayaudara ne zindiƙai ne kafirai ne da haka wanda ba sun ba cikin mu suke ba rajin da muke mana hakika su ba su yi masa kamar haka ina fata an gano da so da haka duk inda ban za su ba a lura da wani ne wani ne kawai ai maganin ta a abu abin ya burge ni da na wani mutum cikin su din ma yake cewa abun kunya lokacin da wani ya zo ya ci zarafin ma'aiki a kano an gane ko an taru gaba ɗaya ba a lura da ɗan kungiya ba aka taru aka yi rudin yadda aka yi magani amma yau ga shi namu haka yake cewa ga shi namu ya yi irin wannan wai maimakon ya faɗi sunan maimakon a tsaya a yi maganin abin nan wai kuma sai ake nuna son zuciya aka fifita shi a bashi kariya a kan a ba manzan Allah kariya haka ya faɗa wannan ko malami ne babba a cikin su kaga wannan illa da hankali ya kamata mutum ya lura Allah ta'ala ya kare da haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yin magana game da shi sai mutum ya kula kwarai da gaske saboda abu kaɗan za ka yi sai ya zama hada wani kawai cewa ya manzan Allah sahibuku a haka za ya amuru kun sahibuku shin haka sahibuku yake umartar ku wani sahabi ya tare da shi saboda kalmar ba ta kwanta mai a rai so an gaya wa Allah sai sahi ko kawai zurko ya tsira da yace wa manzo Allah ittaqilla ko ittaqilla ji tsoron Allah amma ga yadda Allah ta'ala ya yi to da shi ma in in za ya magana kai sai an yi hasara kwarai da shi Allah ta'ala ta daidaita mana harshe su ma wanda suke sakin Allah ta daidaita masa ta sanya su daina wannan shi ne to da Allah ya ba manzo Allah al-kasa'i al-adida kebance-kebance wanda shi kaɗai ke da wannan abu kuma masu yawa ba guda ɗaya ba shi ne warka a ba mun da zafin to a nan cikin fili ya da sosai in mutum ɗalibi ne zai duba daidai nan ko zai ga shi zai ya yi maganganu masu tsawo kan waɗannan al'amuran ya zubo su da yawa wanda in za mu karanta wannan zaman ba zai ce mu kan yadda Allah ya ɗaukaka manzan Allah da darajoji iri-iri mai sanya ruwan ya duba ya da shaɗantu ya ƙara jin shauƙin annabi alaihi salatu wassalam ya duba shi ya da tafsir daidai wannan gurin wa rafa'a ma ba'u darajat wa atana isa ibn maryam al bayyinat sannan mun baiwa annabi isa dan maryam al bayyinat hujjoji na gaskiya an ce maryam maryam ta zo a cikin alqur'ani so 30 kuma fassarar sunan Maryam ɗin shi ne al'adida ba wa baiwa Allah duk kuma Allah ta'ala yana kawo sunanta da yawa ne dan abu da ita ce mahaifiyar annabi Isa shi annabi Isa ba ya nan ba Isa Allah Isa dan Maryam ake yi wa Isa bin Maryam Isa bin Maryam ina ba ta an gano wannan kuma lokacin da surar Maryam ta sauka al-iqal na al-Imam Suyuti lokacin da ta sauka cikin dare ta sauka surar Maryam da safe sai wani sahabi ya zo wajen manzon Allah ya ce ya Rasulullahi cikin daren nan an haifar man yama sai annabi su shi ke nan ta zo da sunanta sa mata Maryam da cikin daren nan ne ma aka saukar man da sunan su Maryam mai ke ce a sa mata suna Maryam da haka Maryam siddiqa kamar da sai na Abubakar aya siddiqa ne to a cikin al'umma to su ma a zamanin su Maryam siddiqa yasa akwai sura surar Maryam musamman amma bana na fada ba ta bisa daraja karman san Allah alaihi salatu wasalam wasu malaman kuma suna cewa ta bisa wasu kuma sun ce kuma a Maryam ta muna na fada wasu kuma sun ce na na fada ba ta fa Maryam to mu muna kan wani an gane ko cewa na na fada ba ta hina na Maryam wa atina ni kama na Maryam albayyinat mun baiwa annabi Isa dan Maryam albayyinat mu'jizoji waɗanda ba ba wani ba sai shi irin su warkar da makamu da kuma mai cutar kuturta da ya shafe sai warke har da ma raya matattu da sauran da faɗin abubuwa na kai tun yana ma ƙarami in aka ce ƙarami ne an fahimta abin da yake ne ina jin shekarunsa ba su da yawa yana faɗi yana faɗi wa yara abin da suka suka ci sun a gida in an samu shi kai kaza ne kamar yin hausa da shi kai ruwan dawa ne kun bai je gidan ba ba wanda ya gaya kai kuma kaza ce kai kuma kaza ce kuma har ya girma din yana faɗin haka to mun ba shi hujjoji da mu'jizoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun kuma karfafe shi ga ruhin nan da ruhin tsarki ruhin tsarki shine mala'ika ta je an ce yasiru ma'ahu haythu sara mala'ika jibril yana tafiya tare da annabi isa duk inda annabi isa zai tafi yana karfafa da abubuwa irin waɗannan duk abin da yake so a yi Allah ta'ala shi kuma ya hore wa jibril sai a yi wannan abu to amma ka san hunaka farkon wa minka baina khalqin baina khalqin khallaq wa baina khalqin makhluq akwai bambanci akwai ba ɗaya bane tsakanin halitta zurguru ta ubangiji da kuma irin wannan halitta da annabi Isa yake yin ta a babin mu'jiza domin ya ya ya ce inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون خيرا بإذن الله to tsundun annabi ta yi kwaba samu sai addu'a sai harba sai ya zama tsuntsu amma kun san abin da ke faruwa idan ya ya gama diriya wanda ne sai ya fado a matance kuma haka ya ji da dan abu da cewa halitta ta hakika fa Allah ne kawai wanda ya halitta da shigar halitta kan tsarin halitta ta cewa tsuntsu ko ya yi tsaye da ya sa turki da tsuntsu na hakika wannan kuma wani abu ne na mu'jiza la ta aka hada to ta zama tsuntsu amma da ta gama shawagi ta a sama za ta dawo da mu dan ba tsuntsu bane hakika wanda ya mutu kwai na tsuntsu wanda aka yi shi ba shi bane wa yallahu bi ruhil qudus sai Allah ta'ala ce walau sha Allah da a ce Allah ta'ala ya ga dama da ya shiryar da al'umma gaba daya da sai ya zanto in ya shirye da su duka makatasarar ladina min ba'di da waɗanda suke bayan wucewar annabawa da wasu ya ki sunan su saboda bayan wucewar annabawa sai ka iske wasu sun bi kan tafarkin annabawan daidai wasu kuma sun kauce har kuma abin ya sai ga yaƙar suna to da Allah Allah ya so da duk sai shirye da su sai tafi kan tafarkin annabawan ba wanda wanda suke kafin bayan annabawan da ba su yaƙi sunan su ba min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat bayan hujjoji na gaskiya da sun riga sun zo musu walakin salafu haka ne sai dai kawai sun yi sabani wa azu sun buga tabarkin annabawa wasu kuma sun kauce walakin salafu fa minhum man amana daga cikin su su mabiyan annabawan bayan mutuwar annabawa akwai wanda ya tabbata akan imani haka malamai ke fassara wannan ya tabbata akan tsarin yadda manzannin suka bai wa minhum man kaba daga cikin su kuma akwai wanda ya kafirce bai bai bai ci gaba da tafiya kan tsarin annabawan ba sai Allah ta'ala ya ce walau sha Allah ma katatalu da a ce Allah ta'ala ya so da ya ji junan su ba da haka duk abin da ya gani a duniyar nan kaddara ce irada ce ta Allah ba wanda ya isa ya canza mashi ko ne ولكن الله يفعل ولو شاء الله ما قتل ولكن الله يفعل ما يريد sai dai kawai Allah ta'ala yana aikata abin da yake yi akwai wani misali na Maulana Sheikh Sari Musulmud da yake cewa yadda ba a yi wa Allah gaddama da gayayya cikin al'amuransa sai ba da misali na hankali yace kamar yanzu ne mutum yana da kaji guda uku kawai sai ya zo ya zauna sai ya ɗauko guda ɗaya sai ya jinjina ta sai ce kai ina wani je ka kasuwa a je a kera min da wannan a kawo min kuɗin ta sai ya jinjina wata sai ce ina wani in ya yanka shi kai kuma zo a je a yanka min wannan da ya jinjina wata kuma ya ce a sake ka wannan da suke wanda yi mana kwai da Allah akwai mai hankali da zai zo ya tambaye shi dan me yasa yi haka in ma kuma aka tambaye shi ta to na ka ne ai an ka kenan nawa ne fa to shi ma Allah ta'ala halittar takacin dan ya halitta wasu a matsayin yan wuta ka isa ka ce dan min da kai ka halitta su ko kuma wasu ya halitta su a matsayin yan aljanna haka ya shirya kai san kalubalance shi domin duka kayan ta ba zalunci bane saboda shi zalunci an ce shine at-tafarruqu fi mulki al-ghayr ka je ka ce za ka yi katsarin da a abin da mulkin wani ne shi wani ne ya mallaka ba kai ba to shi Allah kuma komai shi ya mallaka da haka ji abin da yayi daidai ne shine walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai Allah kawai shi yana aikata abin da ya nufi ne kawai kuma hakan adalci in ya baka alkhairi falalaci idan kuma ya hada ka da wani abin da yake ba haka ba shi kuma wannan adalci to Allah ta'ala ka hada mu da falalarka Allah ta'ala ka hada mu da falalarka na'am
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم na'am أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه na'am من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة Mm.
والكاذبون هم الظالمون
Allahu akbar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum zalimun ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suke imani ya gabata da mutum Abdullahi ibn Mas'ud ko radiyallahu anhu ya ce bi ikidan ya ayyuhal ladina amanu to fa'alina ha sam'aka ka saurara da kyau domin ko dai zan so umarni ne in ma amrun tu umaru bihi wa in ma nahyun tu naha'an ko dai umarni ne da za a ba ka umarnin ko kuma wani hali ne za a yi maka to ita wannan ya ayyuhan ladina amanu da ta umarni sai mu tsaya mu ji wannan umarni ne mahalicin mu zai ba mu a cikin wannan an fi min mara da ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi nan ciyarwa ɗin malamai sun ce kala biyu ce duka akwai ciyarwa ta farilla ita ce zakka to ku yi wannan sannan kuma akwai ciyarwa ta ɗaure ita ce sadaka da sauran alheri to duka waɗannan ciyarwa ku yi min kawai an yi ake yau tun kafin wata rana ta zo la bai'un fi wanda babu fansa a wannan ranar magana ta kare ita ce ranar alkiyama la rauni wala kullatun kuma babu wata abota ko soyayya wata za ta yi amfani a gurin sai dai soyayyar an yi ta dai kan labarin Allah kamar yadda wasu ayoyi su gwada al'aqil la yawma idin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin wanda suke soyayya ko abota ta tsoron Allah su kan za ta amfane su wani zai amfani wani cikin su to Allah ta'ala ce wala kullatu wala shafa ko babu wani ceto sai da izinin Allah a wannan yini to tun kafin zuwan wannan yini maza maza kai mutum ya hana zakka in mutum ya hana zakka to fa addini shi yana kangar kangar a gano wannan zakkan nan in ba ko ta kuɗi ce ko ta haji ko ta dabbobi ko masu zuwa su gino ma'adanai din nan ka ga mutum ya gino ma'adanin da ya kai miliyan kaza amma ba zai yi zakka ba to duk wanda ke kin yin zakka addinin shi yana raurawa zai iya mutuwa ba musulmi ba a gane wannan saboda ita rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci kuma gashi ya samu damar yin ta kuma ya yi ta kuma kai a aya ma cikin suratul fusilat ta nuna haka الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون su Allah ta yi wa wailun lil mushriki kuma Allah ta'ala ta yi ma abun kofar rago yadda ka ka so ka ba ka ba wanda bai rito da kaka ne ba zai yi ba inda Allah ta yi wa wailun lil mushrikina lil mushrikina kwarin azaba ya tabbata ga mushrikai sai Allah ya ce allazina la yutuna zakata su ne waɗanda ba su ba da zakka to in ka ne muka yanke ayar daga kan ka ce Allah jina la yi kula zakata sabon magana ce to kare ta ayyar mutu gaba wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma ita kuma za ta yi ita in kai ne muka dace ta daga al-mushrikin na dinka kai shi ne abin da ake so gaban kura bayan yaƙi ko ina wanda bai yi zakka addini shi yana cikin hadari kuma jama'a shi fa sako na musulunci ba dole sai mai wa'azi ya zo ya rage lafiya ga ba zai yi kai nan kana da wani mutum da ka sani zai iya jin maganar ka ko kuma kana da wanda za ka gaya mawa yana jin maganar ka amma baya zakka to yana daga cikin taimakon addinin Allah na manzon Allah ka rika isar da irin wannan abu domin a samu a ceto shi daga halaka ko kuma zakka ta dabara kila mutum ya noma buhu ɗari biyar zakkan shi buhu nawa kenan ba wata wala ba gani buhu hamsin ko to wani in ya duba ya ga buhu hamsin ya ce ka sai shi rage gaskiya da na sai ya rabu talatin sai ya mai da cikin nashi wannan ya kira ne shi a kama wannan tiya goma yana zakka a duk kai ma wannan tiya goma to mutane sun ga kayi zakka amma a wajen Allah shiriri a kai har gara ma wanda bai bada ba fata fata saboda kamar yadda na shafa duk wanda Allah duk wanda yake yi wa Allah dabara Allah halaka da shi shi Allah ta'ala bai so ka rika mai wani abu wanda za ka ga wai kana yin dabara in saba wa sai gara ka so karara ka saba to ka yi ma samun dabara in ka in ka zo wajen duba amma ka rika wani abu da shi kamar kana yin dabaru da kumbiya kumbiya to Allah ta'ala sai ya halakar da mutum to Allah ta'ala ya ce lallai ku ciyar daga abin da muka azurta ku yi zakka tun kafin ranar da babu fansa babu wata abota babu wani ce wal kafirun hum zalimun ta nan ba wannan shakali sabu ne mai tafwata tafasi yace wal sabiqun inna hum marasa ba da ta'ajiri Allah ya kira ta da wannan suna sun yace kamar fadin ubangiji game da wanda yake yin hajji hajji shi ma haka ne Allah ya ce walillahi ala nas hijjul bayt man istata ilayhi sabila maimakon ya ce wa man lam yakunta sai ya ce wa man kafara idan nan ba su din ake ne wal kafiruna wanda suka kifin da zakka hum zalimun su ne azzalimai an ruwaito daga abahu bin dinar yana cewa alhamdulillah alladhi qala wal kafiruna hum zalimun wa lam yaqul waz zalimuna hum al kafirun haka yace yace na gode wa Allah ga ubangiji wanda yace al kafiruna hum zalimun bai ce al zalimuna hum al kafirun ba inda inda a ce haka ya faɗa to da abin da ake nufi duk wani mai zalunci za a tabbaka mai siffar kafirci da sai abin ya mutu wanda zai kuɓuta da kafirci dan kaɗan da aka sai kisa ya gode wa Allah da Allah shi wal kafiruna hum al zalimun ba wal zalimuna hum al kafirun to mu shiga ayar da tafi kowace aya girma a cikin Qur'ani gaba ɗaya a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tar za a za a ji
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم لا تأخذه سنة ولا نوم
مم.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مم.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض مم.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر صدق الله العظيم الله تعالى يأتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ake ce mata ayatul kursi wato aya wacce aka ambata al-kursi a cikin ta al-kursi kujera kenan amma ita wannan kujera kujera ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda take da wani irin girma girman ya wuce hankali domin da za a tattara duka duniyar nan duka da muke ganin ta iya inda muka sani ba kenan to duk duniya inda za a tattara ta aka jefa ta a sama ta daya sai ta koma kamar ka jefar da zobe a cikin falalin dajin da ba ta iya ta sama ita ma sama ta daya haka take koma a sama ta biyu sama ta biyu haka take koma a sama ta uku har zuwa sama ta bakwai girman ta ya wuce hankali ita ma sammai bakwai din duka in ka jefa kan kursiyin su kuma haka su ma za su koma saboda girman ta ya ce ayatul kursiyi aya mai magana ta kujera Allah kuma wannan sunan ba ba wai ta sa mata ake yi manzon Allah shi ya ambace ta da ayatul kursi da kaza haka a hadisai da yawa kuma ayatul kursi ta yi mutum fassarar ta idan ce manzon Allah ya ce a azamu ayatul fil qur'an idan ce mafi girman aya a cikin dukkan alqur'ani mai girma ayatul kursi babu aya da take tattaro girma na Ubangiji kamar ayatul kursi da ko fassara sai zai fassara abin da ake cewa shiga shantin kadan gare ko sai inda yake ya dai na zai ta sanan zai zan ba ba inda zai fita ya ta to haka shi ma za mu shiga za mu fito kuma ba tare da mun faɗi hakikalin ma'anar ta ba tunda dai Allah manzo Allah ya kuma ta'azamu ayatul fil qur'an irin ta mafi girman aya a cikin alkur'ani to ka mu shiga masararka ma'aiki ya ce mana fil qur'ani samani ayatin lil ayni ku fara da abin da ya shafi magunguna cikin qur'ani akwai wasu ayoyi guda takwas suna maganin maita domin maita gaskiya ce ma'aiki ya ce al'ainu haq maita gaskiya ce to akwai qur'ani akwai ayoyi guda takwas wanda suke maganin maita sai ce al-fatiha wa ayatul kursi fatiha da ayatul kursi ita kaga fatiha aya nawa ce aya bakwai ayatul kursi kuma aya ɗaya sun zama aya takwas sannan kuma ma'aiki ya ce wanda ya karanta ayatul kursi zai fita Allah zai hada shi da mala'iku dubu saba'in wanda za su rika bashi kariya daga shaidan daga shaidan in ji karanta ayatul kursi idan za ka ta haka nan kuma idan ka zo kwanciya a hadisin Abu Huraira wanda shaidan ne ya bashi lakani manzo Allah kuma ya tabbatar ayatul kursi idan ka zo kwanciya ka karanta ta to nan ma tsawon wannan daren Allah ta'ala zai kare ka daga dukkan wani sharri sun karanta ayatul kursi sannan kuma ita ayatul kursi idan karanta ta ɗari da saba'in an gane ko duk abin da ka roƙa wajen Allah Allah zai ba ka in dai karanta ta ɗari da saba'in wanda shine adadin haruffanta ɗari da saba'in din so da haka mai gaskiyar tafsi mai iya abin da za a iya yi Allah ta'ala ce Allahu wannan sunan da kuke gani jama'a shi ne can ta gare sunan Allah shi yasa malamai suke cewa alamun ala zatillah shi ne suna na hakika ga zatin Allah ar-rahman sifat ar-rahim al-malik al-quddus wa bin amma shi Allah ai kan Allah ba ta fito to Allah shi ne kan ta gare sunansa kuma shi Allah da fassara shi ne al-ma'budu bi haqq wanda ake bautawa ta hanyar ya tantanta a bauta masa shi ne ma'anar fassara Allah duk wani wanda aka bauta mawa to bai tantanta ba sai Allah kadai shi ne wanda in ka bauta mai kana da hujja wa ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له shi Allah in kaba in kaba ta ne zaka shi ya halice ka kuma shi yake azurta ka shi yake tadbirin al'amuran ka shi yake ma tanshi'a dan ba kowa ba aka aka haife shi ba ko a hankali kare da tsara girma haka kai da kai to Allah shi yayi wannan to shi Allahu dinnan la kaga suna dai kenan ko domin ayatul kursi akwai suna Allah guda biyar a cikin ta akwai dai Allahu dinnan akwai alhayy akwai alqayyum sannan akwai alali akwai alazim kuma kowanne tauhari ne mai tsada cikin wato ainihin sunaye na ubangiji to shi Allah la ilaha illa huwa babu abin bautawa da tantanta sai dai shi Allah alhaji rayayyen da rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe shi da ma'ana alhaji kuma wannan hankalin ɗan adam ba lallai ya ɗauki wannan ba ko ya gane wannan amma kuma dole kai imani cewar ita rayuwar Allah ba ta da farko kuma ba za da zai kuma dole ke da haka ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kun ba rayuwa ce irin ta abubuwan halitta wanda wasu awari suke bizuro mata wanda wani ma za a ga an ya kama wata rashin lafiyar ko sai ne ya kai wasu iya to a dai kaza a yi kaza sai kuma ya tashi shi ko Allah ta'ala cewa yi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara a kan rayayyar na wanda baya mutuwa Allah ne ma'aiki yana wata addu'a doguwa amma in da so karshen ta yana cewa wato anta alhayyul ladhi la tamut wal jinnu wal insu yamutuna Allah kai ne rayayye wanda yake ba ka mutuwa su ko mutane da aljanu duk mutuwa ke wanda ya dogara da su ya dogara akan ganye ba akan dajin ba shine alhayyu alqayyum wanda kuma yake tsaye da kula da al'amuran bayi shine ma'ana alqayyum komai kaga ya faru da kowa daga Allah ne kawai domin Allah shine alqayyum wanda yake ya tsaye da al'amuran bayi yana kula da su tsayawa ta hakika babu sakaci sannan kuma la ta'khudhuhu sinatun janjali baya kama ubangiji ai ko an za a gane cewa laisa ka mithlihi shay'un mu Allah ba sai mana yi ba wa ta'alna da makru subata mun sanya baccin ku ya zama hutawa ba a haka Allah ya ce sai mutum ya je yi kasuwa ya sha wahala ya dawo ta kai na je amma da yayi wanka yayi bacci zuwa gobe ai a sauri a dauke shi kawai zuwa gobe sai ga ya ci gaba da al'amuran da kamar ba shi bane wanda ya gaji jiya to shi Allah a ce ta gajiya ba ta kama shi tunda aka ce bacci baya gangani baya kama shi wala nomu ko kuma bacci ko da wani lokaci kulla yawmin huwa fi sha'an ko da wani lokaci Allah yana cikin al'amura ne ko da wani lokaci malaman tafsiri kuma suka ce ulumun yubdiha ko kuma umurun ko shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha al'amura ne wanda Allah ta'ala yake bayyana wa mutane ba wai al'amura ne wanda wai a lokacin yake yin su ba shi Allah komai na duniya yayi ya gama kawai sai dai yanzu ake nuna maka kaza ya faruwa da yazo zaka ba a iya canzawa Allah al'amura sai ka ma yake da ya kira Abdullah bin Abbas yana maka shi sai ya gula inni wa allimuhu kalimat ko ya kai yaro zan sanar da wannan kalmomi can karshe sai yake sani rufi'at al-aqlam wa tafassu duk abin da Allah ya shirya an ɗauka alƙalamin gaba ne dama an gama rubuta kuma takardun sun guje kun ba za a canza ba to shi ma'anar la ta'kulu sinatun wala nawm gangani ko barci baya kama ubangiji ko da wani lokaci cikin bayyana da al'amura yake lahu kaga wannan me yake gudawa tun da kan Allahu la ilaha illa huwa nan allantakar ubangiji cewa shi kadai za a bauta ba wa adalci la ta'khudhu al-hayy al-qayyum sifar ta ba irin sifar kowa ba ce la ta aqulu sinatu wala nawm nan kuma an gwada kuwa da kudura da rashin gaskiya wanda su kuma halitta ba haka da lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard nan kuma fadin masarauta ake gwada duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai gaba ɗaya na ta duk abin da idan ka zai gani da idan wanda idan ka ba zai iya gani ba a sammai da kasai duka na Allah ne mulkan mallakar ta ne wa khalqan kuma shi ya halitta wa abidan kuma dukkan su bayan da lahu ma fi samawati wa ma fi ardh ga kuma buwaya a nan gaba man zallabi yashfa'u indahu wane ne zai iya yin ceto a wajen Allah ne illa bi idnihi ai sai da idnin Allah nan kuma ka ga tsabagen buwaya sura ba iya mai mai ilmin katsalantar cikin al'amuran da azu a yi wani abu sai shi ya bada dama shi ne manzon da zai so in da illa bi idnihi sai kuma ga kuma ilmi ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ta'ala fa ya san abin da ke gaban halittunsa duka duk wani abin da suka tasa gaba wanda suke tsiyar su da na nan gaba duk Allah ya sani wa ma kalfahum da kuma abin da ke bayan su duk Allah ta'ala ya sani kaga nan kuma ayat tana gwada ne zunzurutun ilimi shi kuma ya lau ma bai da yi wa ma kalfahum wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha su kuma halittu ba su iya kewayewa da wani abu na ilimin Allah su gano wani abu na sirrin halittar Allah illa bima sha'a sai dai da iya abin da Allah ya so kuma a lokacin da ya so da ta duniya ta gano mun sai su ne to Allah lokacin bai so su gano ba bai kuma shi su gano ba a lokacin dan idan sun gano a lokacin ne za su yi da shi to ba dai sa ake ba sai da Allah ta'ala ya kaddara aka yi abubuwan da suke bukatar sa kuma nan gaba masana sun ce nan ba nan gaba sai an kyala man fetur haka suke tunani zai zama rijiyar fetur ta koma kamar rijiyar gidan ta kawai saboda ne wasu abubuwan za su tsaya a makwafinsa wanda ba fetur din ba za a yi wasu abubuwa wanda kuma ba ta ko makamancin haka wanda za su tsaya mana zai aiki duk da wani fetur zai a cikin mota ko janareto ko mashin ko makamancin wannan kuma tana yi wani hasashen da suka yi tabbata shi ne wala yanzu da shi ne illa ma sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyyin mulkin ubangiji ta yalwa sabbai da kasai ta fi su fadi ne kaba ku kaba wala yahudu hifzuhuma sannan kiyaye sama da ƙasa baya yi wa Allah nauyi ko ya ji cewa duk aikin yayi mai yawa zan shi ke kula da kaza da kaza da kaza a wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki kuma shine mai girma to Allah ta'ala kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ka biya mana dukkan bukatunmu sannan kuma daga yau zan ci ma siyaman na masallaci albarka da baki ko da shugaban majalisar ahbab duka cewa yau yadda da tafiya an bude neman gudunmawa ta impact da abubuwa domin fuskantar da tafsir wanda saura kwana bakwai rana ake yau zaɓar ya tafsir insha Allah dama ana ne shi ran ishirin da bakwai to aljihu yana nan a buɗe idan mutum ya ga shugaban mutum ahbab yana iya bashi in ya gaskiya mutum masallaci da ya nan alhaji haji shi shi shugaban mutum ahbab malam shamiru ya haya a in mutum ya gashi da iya bashi ga kuma alhaji haji shi shi da shugaban a ciyaman na harkokin masallaci gaba ɗaya shi ma za ta iya bashi abubuwan da muke bukata su ne kamar haka kamar ruwa irin wannan wanda za a raba wa baki ina an an fahimci wannan ko ruwa ko kuma lemu ko me a sanya sanya na hanya to irin waɗannan in mutum ba zai kawo su ba kuma kuma kuɗi zai bada ko ko ruwan ka bada su waɗannan su za ka nema ka ba in ma kuɗin za ka bada su za ka nema ka bada daga yau mun buɗe wannan asusun a sai a ci gaba da kokantawa domin zai tafsirin kuma yana tare da mutane da yawa idan suka zo kuma a dan yi masa alheri yana da kyau haka fiye da ake kawai a tashi hijirin jirgo ina tunanin wannan shi ne insha Allah za a ci gaba da nema wajen su tahajjudin kuma nan ma za a ci gaba da nema sannan kuma na san suka su karamin kwamitin na masallaci na su malam dole mai hatsi su ma na san suna motsawa cikin irin wannan hidimar to duk abin da aka yi ko wani ma ya kullo wani abu ko ya taho wani abu duk ana buƙata a wannan rana da cikin girmamawa shi ga alƙur'ani da kuma farin ciki da hatama ta alƙur'ani muna fata Allah ta'ala ya sa a bada haɗin kai ai abin da yake na gani na faɗa wanda ba mu taɓa yin abin yin shi a baya ba albarma annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم